wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau shida ne ko shida ga watan zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da ne nawa ne watan bokon ne ha ashirin da hudu a san har an daina lissafin ne ashirin da hudu ga watan ga watan afrilu shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurguna abin da Allah ta'ala ya sauwaka muna karatu cikin رد الأذهان إلى معاني القرآن لا الشيخ أبو بكر محمد قمي رحمه الله muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul anfal ina ga zamu tashi aya ta 15 ne ko bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهرفا لمي إلا متهرفا لكي إلا متهرفا لقتال أو متهر أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتهوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
نعم cikin siyakin da ya gabata wato Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ni'imar da yawa muminai a lokacin da aka yakin badar inda Allah ta'ala ya amsa musu roƙon da suka yi na ya agaza musu saboda sun fuskanci wata runduna wanda ba su shirya mata ba kana Allah maɗaukaki ya sanya musu aminci da kwanciyar hankali da na har ma suka samu yin gyangyaɗi alama na cewa an kauda musu tsoro kana ga ruwan sama da Allah ya saukar domin manufofin da Allah ya faɗa a cikin aya kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi makafirai sakamakon da ya dace da su saboda sun saba ma Allah da manzansa. To a wannan siyaki da ke tafe kuma Allah maɗaukaki ya nuna cewa dukkan sabubba na nasara suna daga Allah maɗaukaki ne, kada wani ya tsammata in ya samu nasara a wani abu ƙarfinsa ko dabararsa ko gwanancewarsa ne ƙwarewarsa ta bashi. a dukkan nasara da ake samu akan kafirai ko nasara da za a samu a dukkan abin da aka sa a gaba yana daga wajen Allah ne subhanahu wata'ala kuma duk abin da musulmai suka aiwatar a wajen yaƙi to Allah subhanahu wata'ala ne ya dafa musu saboda yana nufin karya lagon kafirai shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda sun kai imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka haɗu da waɗanda suka kafirta wato cincirun don su kenan ai mujtami'ina zahafan din kenan asali az-zahabu ad-dunuwu qalilan qalilan wato kusatowa zuwa ga jama'a kaɗan kaɗan kaɗan har kuma a rincafe shi ne nan malice mujtami'in ka annahum likatratihim yazhafun wato saboda da yawan su saboda yawan runduna idan sun zo kai kace kaman jangin dai suke yi a hankali a hankali domin ana jangin dai ba za ka ga an hadu lokaci guda ba sai a hankali a hankali kuma sai a gwamatsa domin asalin azhabu yana nufi al-indifa'u 'ala al-aliyati jangin di shine al-indifa'u 'ala al-aliya shine azhab asalin kalmar sa to sai yake amfani da shi ga dukkan mutumin da ya zo shi dukkan runduna idan ta zo tana tafiya tana tafiya tana tafiya dan ta haɗu da wata runduna to sai ake amfani da wannan ibara a matsayin azhafu to duk lokacin da kuka fuskanci waɗansu runduna na kafirai cincirun donsu to Allah ce falatu wallohumul adbar yanzu doka ce hani ne Allah kar ku kuskura ku juya musu baya in dai har kun haɗe da su kar ku yadda ku juya musu baya mun hazimin ya zamanto kun nuna ragwantaka an darkake ku a yaƙi kenan kun nuna ba ku iyawa an ci ku da nasara a kar ku yi haka amma wannan doka za mu ji kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata za mu ci jawabi can gaba akwai ayoyin da Allah maɗaukaki ya ambata da ga yadda ya sanya doka dukkan musulmi ɗaya tanganda ashirin ne na kafirai kuma sai Allah ta'ala ya rangwanta wa musulman sai aka ce to yanzu musulmi ɗaya danganda biyu ne wato kenan idan har ya zamanto runduna rufinku ne kawai ma'ana ku ɗari biyu ne su kuma ɗari hudu ko ku ɗari ɗaya su ɗari biyu misali ne ko ku dubu ɗaya su dubu biyu ko ku dubu ashirin su dubu arba'in to yanzu daidai da daidai kuke a wannan yanayi idan aka samu wani ya gudu musulmi suka juya suka gudu wai saboda sun ga an fi karfinsu to yan sun aikata kaba'ira daga cikin manyan kaba'irai domin a tawalli yawan zafi kaba'ira ce wasu malamai suka ce a'a ai ma'aunin shine duk lokacin da runduna ta kai mutum dubu goma sha biyu to komun yawan waɗancan in kuka juya musu baya to ya zamanto kun aikata kaba'ira nan kuma sun yi la'akari da wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci cewa idza balagal jesu ithna ashara alifan falan yughlab min illa idan harun duna ta kai dubu goma sha biyu to ba za a taɓa cin nasara a kan saboda ƙaranci ba to amma dai bayanin farko shi ne ya fi shi ya fi inganci akan cewa don shi ne abin da aya ta ayyana cewa idan har ya zamanto in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atan wa in yakun minkum alfun yaglibu alfayn bi idnillah in har akwai mutum 100 a cikin ku masu hakuri da tsayin daka za su ranjaye 200 in kuma aka samu dubu ne wanda suka yi tsayin daka akan abin da Allah ya ce a wajen jihadi to ku za su ranjaye 2000 da izinin Allah to kaga a wannan yanayi ne ya zamanto idan aka juya baya to a nan an aikata an aikata laifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisi cewa aikata haka laifi ne to nan Allah ta'ala ya ce falatu walluhumul adbar kada ku kuskura ku juya musu baya ومن يولهم يومئذ دبره duk wanda ya juya musu baya a ranan nan ay yawman yawman li- yawman liqa'ihim ran da aka haɗu da surun duna sai kuma aka juya musu baya saboda ragwantaka saboda tsoro ana ga cewa yanzu ba za a iya musu ba alhali kuma ba sun wuce ka'idar da aka faɗa ba to shine Allah ta'ala yace illa mutaharrifan liqitali sai aka istithna'i face dai kawai wanda ya juya baya ne domin ya sake kawowa ɗauki shi ne mutaharrifan likitali aimun atifan likitali wanda ya juya baya domin wata dabarar yaƙi bi an yi riyahumul farwata makidatan domin ya nuna musu cewa yanzu ko guduwa ya yi ya ji tsoronsu ne amma dabarar yaƙi yake musu wanda ka nuna ka ji tsoronsa kan me zai yi ai kuma sai bi ka yana kokarin fafara ko wa huwa yuridul karwata alhali shi kuma yana nufin ya sake kawo masa dauki ne ya nuna kaman ya gudu ne kuma sannan yana so yanzu ya kawo masa dauki wannan dabi'a ne ta wato wanda yake alfaris alfaris shine wanda yake hawa kan doki sukan yi irin wannan dabara yana cikin strateginsu na yaƙi mayaƙin kan doki sukan yi training ɗin dawakansu ma a irin wannan tsarin akan su nausa in sun nausa kuma sai su sake iyowa baya sai aga kaman guduwa suke alhali so suke a biyo su kuma su sha kan mutum kuma su sake buge shi duk dabara ce ta yaƙi eh to shine nan Allah subhanahu wataala ya ce illa mutaharrifan liqitali sai dai wanda zai juya baya domin yaki domin dabara ta yaki dan ya sake kawowa dauki aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wanda ya juya baya ne amma yana so ya hadu ne munzamman ya je ya hadu ila fi'atin zuwa ga jama'arsa imma jama'arsa wanda take ta yaki ko kuma ya koma zuwa ga shugaba kamar yadda ya zo cikin wani hadithi da imamu tarmudi da akwai magana a cikin isnadinsa wasu suna ga hadisin da'ifi ne bukari ma ya kawo cikin al'adabul mufrad hadithi ne daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda lokacin da aka tura su cikin wata sariya da suka je wajen yaƙi kuma sai suka gudu ya ce shi ma yana cikin wanda suka gudu suka bar wajen yakin amma ba wai na rabantaka ba suna so su zo wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya ƙara gaya musu yaya za a yi ko kuma su ƙara samun wato imdadi a ƙara ba su waɗansu jama'a wanda za su sake tafiya da su to amma lokacin da suka bar wannan waje sai suka ji a ransu akan cewa sun fa gudu ne yanzu a yaki to yanzu tunda sun gudu a yaki sun aikata babban laifi za mu je madina kuwa ko ko mu kuya a wani waje suka ce mu je madina amma kar mu fito ko suka ce a'a mu je madina mu fito mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin asubahi suka zauna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da sallan asubahi sai ya gansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sai abdullahi dan umar ya ce suka ce ya rasulullah nahanul farwaru ai mu ne waɗanda muka gudu gudaddu ne eh gujajje kenan gujajjen bawa ko gujajjen mayaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai ku ba ku wanda kuka gudu bane ai ku waɗanda wato alkarwarun kenan ai waɗanda kakwa gudu ne amma kuma za ku sake kaiwa ɗauki kuma sai annabi ya ce wa ana fi'atuku kuma ni ne fi'a ɗinku kaga na aka ce illa mutaharrifan likitali aw mutahayyizan ila fi'a to sai suka ji dadi har ma yace wa qabbalna yadahu sai muka ji muka sambanci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wasu malamai suka ce ko da tafowa kuka yi daga wajen yaƙi kuka zo wajen shugaba domin kuma sarkotin ko da a gari yake domin ya sake gaya muku ga yadda ya kamata a yi don a sake komawa wannan shi ma baya cikin wanda ya guda a wajen yaƙi. To, amma in ba irin wannan nau'i guda biyu ba, mutahayizan ila fi'a, wato abin nan mutaharrifan likitali wanda zai juya domin ya sake kaiwa ɗauki, au mutahayyizan ila fi'a ko wanda zai je don ya haɗu da jama'arsa. kasan shi yaƙi haka yake tarwatsewa ake yi shi yasa dalilin da yasa ake ake aje ake rikewa arwaya kenan tuta mai rike da tuta yana rike da tuta kuma shugaban runduna yana inda tuta take mafi yawanci to don haka idan mutum ya fantsama a cikin yana yaƙi yana yaƙi wani lokaci sai ka waiwaya ka ganka kana tsakiyar abokan gaba to don gudun kar su galabaice ka wani lokaci mutum yakan gudu sai juya baya domin ya koma inda mutanensa suke kuma su sake kawowa sabon ɗauki a sake wani sabon sahu to duka irin wannan bai fada cikin wanda ya gudu dan tsoro ba nan ana magana ana fuskantar abokan gaba ne wani kuma ya sare kawai ya ce ya yi saranda to kaga wannan bai tsaya sai a filin daga kawai ba duk da ayan ta sauka ne a filin daga duk lokacin da ya zamanto ga musulmi ga kafirai kuma ana gwagwarmaya turka-turka a kayan wani abu musulmai suka yi sahu kafirai suka yi sahu to duk wanda kuma ya sare fa ya dawo shi ma wannan hukuncin ya hau kansa domin yanzu shi ma yaƙi ake yi ana yaƙi ne a kayan wata mas'ala kuma sannan wani shi kuma sai ya ga cewa ba zai iya ba sai ya gudu to Allah subhanahu wata'ala ya ce wato faqad ba'a bi ghadabin min Allah ila fi'atin ay jama'atin min almuslimin yastanjidu biha wanda zai karfafa da ita aw yunjiduha ko kuma ya karfafe ta wani lokaci kana gudu ne ga abokanka a can suna kokarin galabaitan wani kai kuma kana fama a nan wajen da ka hango su sai ka gudu ka je ka shiga cikin su domin ka taya su wannan shi ma duka shine abin da abu yace yastanjidu biha aw yunjiduha to in dai ba irin wannan salo guda biyu ba mutum ya gudu Allah ya ce faƙad ba a bi gazabin min Allah to lalle ya juya da wani fushi daga Allah subhanahu wata'ala wa ma'awahu jahannamu kuma makomarsa za ta zama jahannama ne don ya aikata babbar kaba'ira wa bi'sal masir tir kuma a ce ta zamanto makoma ma'ana koda mutum ya aikata ma'ana koda mutum ya mutu a matsayin musulmi amma ya aikata irin wannan laifi to lallai sai ya ɗanɗano wuta da za a hora shi a dalilin wannan babban laifi ne aikata ai almarji uhiya wa hadha makhsusun bima idza arada idza lam yazid al-kuffaru ala dhi'fi wannan kuma ya ce manta ne idan har ya kasance su kafirai basu wato basu ƙara akan ninkin ku ba idan ninki ɗaya ne kamar yadda muka bayani a baya to dole ku yi tsayin daka amma idan har sun ƙaru akan ninki ɗaya ninki ɗaya da wani ƙari ko dubu ɗaya su kuma dubu biyu da ɗari biyar misali to a nan wajen idan kun juya baya ko ka gudu babu laifi a kan matuƙar kun ga al'amarin ya caɓe muku sosai hadithi ya inganta a cikin Muslim hakanan Bukhari ma ya rawaito daga hadisin Abu Hurairah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibus sab'al mubiqat ku ne sanci wasu abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum an kira su mubiqat saboda suna nutsar da ma'abutun su ne a cikin wuta kaga tunda aka ce ijtabu ko ijtanibus sab'al mubiqat sun zamanto kenan daga cikin kaba'ira wannan sun san daga cikin kaba'irul dhunub domin duk wani zunubi da zai sabbaba mutum shiga wuta to wannan zunubi ya zama to kaba'ira ko wanda za a ce a yi wa mutum haddi a nan duniya to wannan zunubi ya zama to kaba'ira ko kuma a ce a dalilin aikata shi akwai fushin Allah akan mai aikatawa to shi ma ya zama to kaba'ira ko kuma a ce mai aikata kaza tsinuwar Allah na kansa ko tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma tsinuwar mutane baki daya to wannan shi ma ya zama kaba'ira ya zama babban laifi to da haka waɗannan suna daga cikin manya-manyan kaba'irai guda bakwai da babu wanda ya kai su kila ya rasulullah wa ma hunna aka ce waɗanne ne ya manzon Allah ya ce na farko ya ce al-ishraku billah kololuwa kenan shirka da Allah subhanahu wata'ala sannan ya ce wasihir da tsafi kaga tsafi yanzu mutane sun dulmiya cikinsa ana yawan aikata tsafi Allah ya tsare mu da tsafi wa qatlun nafsin lati harama Allah illa bil haqqi kisan kai a kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai dai in an kashe ta ne a bisa haƙƙin da Allah ya ce a yi kamar an-nafsu bin nafs at-tayyibu zani da makamantansu to wannan shi ma mutum in ya aikata ka ganin al'ishiraku billahi ai Allah maɗaukaki ne ya faɗa dangane da shi wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina Allah baya yafewa kwata kwata in mutum ya mutu yana shirka kaga sai ya zamanto ashe ne halakarwa in dai mutum ya je ma Allah ta'ala da shirka ya shiga uku nan da aka ce as-sihr shi ma ayar alqur'ani ta nuna cewa kafirci ne tsafi yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce menene wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wa ma kafara sulaiman nan da yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman kaga sai aka ce asali ana korewa abin da aka nasabtawa annabi Suleiman ne shine tsafi Yahudawa suka ce wai annabi Suleiman matsafi ne to sai Allah ya ce maimakon a ce wa ma sahara Suleiman sai aka ce wa ma kafara Suleiman don a nuna maka synonyms sai kafirci sai aka kawo shi a muhallin da za a ce sihir walakin na shayaɗi na kafaru amma shaiɗanu su ne wanda suka kafirta me kafircin nasu yu'allimuna an-nasa sihra su suke yin tsafi kuma su koya wa mutane tsafi kaga sai aka barantar da Annabi Suleiman ai ma'ana bai yi tsafi ba bai yi kafirci ba bai yi tsafi ba ashe tsafi kafirci duk abu ɗaya ne to kaga wanda ya je ma Allah da kafirci kuma wuta zai shiga shi yasa Annabi ya kira sabu al-mubiqat qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi shi ma hakin wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima kaga ita ma Allah ya masa alƙawarin wuta wa aklu malil yatimi cin dukiyar maraya mutum ya ci dukiyar maraya bisa zalunci shi ma ana yawan yi to kaga shi ma Allah ta'ala ya ambata cin dukiyar innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira suna cin wuta ne kuma za su shiga wuta ji Allah to kaga ashe shi ma wannan yana cikin al-mubiqat wa akal riba ci riba akwai aikin da Allah ya ce na shirya yaki da mutum in banda riba Allah ya haramta ta a cikin alqur'ani cikin suratul bakara duk wanda bai bar riba ba Allah madaukaki yace fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli Allah zai yake to Allah yana yakan mu'minai masu imani ne a Allah yana yakan wanda suke kafirai wattawalli yawmaz zahafi shine shahidin mu ana juya baya ranan da aka cakude da yaki wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat mutun ya sami baiwar Allah mu'mina tunaninta ma bai je kayin zina ba kuma sai ya ce wai mazinaciya ce to wannan shi ma babban laifi ne Allah ta'ala ya ambaci wanda ya aikata haka shi ma zai shiga wuta yana nan cikin suratul nur to nan dai at-tawalli yawm az-zafi yana daga cikin manya-manyan laifuffuka al-mubiqat kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma yace ijtanibu ku ne sance su karku yadda ku aikata kuma Allah yace wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir to dangane da yakin da aka yi mumine sun zo sun ja daga da suna cikin fargaba suka nace ma ubangijinsu da roƙo da addu'a da neman agaji kuma Allah ɗin ya agaje su, to sai yake tuna musu fa, nasara da zaka samu a kayan kafirai da za ku samu a kan kafirai ku sani ba wai dabarar taku ba ce ba tattalin da kuka yi ba ne kar ku zuga kanku ai mun iya strategy ai mun iya a'a kuma da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin duk nasara daga wajensa take za a iya haduwa da yawa amma kuma sai Allah ta'ala ya hana ku nasara Allah baya son bankama kaga shi ya saka a cikin suratul tauba sai ya tuna wa muminai laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin Allah ya taimake ku fa a wajaje da yawa irin kaman fada sai ya ce wa yawma hunainin haka ma ranan da aka yakin hunainin Allah ya taimake ku amma taimakon sai ya zo in a ajabatkum kathratukum lokacin da yawan ku ya burge ku waɗansu daga cikin sabon musulunta sun ga rundunar annabi ta kai mutum dubu goma sha biyu suka ce wai lan nughlabil yawma min qilla lalle yau ka wai dan karancin jama'a ba za a ci mu da yaki ba ba su samu tarbiyya ba saboda lokacin ba su dade da musulunta ba suka faɗi haka su dogaran da ake yi ana dogaro ne da da abin nan da yawa su abin da ake bankama da shi kenan ake dogaro da shi amma sai Allah maɗaukaki ya juya musu lamarin don a nuna musu yawan ba shi ba ne shi ne nan Allah subhanahu wata'ala ya ce falamtakatuluhum ai ba ku ne kuka yaƙe su ba bi badarin bi kuwatikum ba wai ku ne kuka yaƙe su da ƙarfinku ba walakin Allah qatalahum Allah maɗaukaki shi ne ya yaƙe su kamar yadda ya ce walakan nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah Allah ya taimaka muku a badar lokacin kuna kaskantattu bakku da makamai bakku da yawa mutum ɗari uku da talatin ai ɗari uku da goma sha uku bisa wani ƙauli ɗari uku da sha uku yakin hunaini kuma mutum dubu goma sha biyu nan kuma ɗari uku da sha uku ɗari uku da sha uku to don haka Allah ta'ala ya ce walakin Allah qatalahum Allah ne ya yake su wannan ana nuna wa mu'minai kullum fikas su ta koma zuwa ga Allah kullum mutum ya sanya ko da al'amuranka ne kai da kake fafutuka waɗansu sun nema ba su samu ba wasu sun yi ba su samu ba wasu sun bibiya Allah bai sa sun samu ba kai kuma duka ɗaya sai Allah ya taimake ka kuma sai nausawa kake yi sai ci gaba kake yi kasuwa sai kyau take yi ka sai karuwa suke yi sai promotion kake samu a wajen aiki al'amuranka kai ba matsala wasu kuma duk sun bi hanyoyin amma kuma su ba su samu ba to karka banka ba karka tsammata yanzu kai wani ne a'a Allah ne ya baka nasara a cikin waɗannan abubuwa don haka ka maida al'amuranka zuwa ga Allah kuma ka gode masa to sai Allah ta'ala ya ƙara maka cikin ni'ima kamar yadda in ka rasa karka karaya ka ce to ainihin abin na kasa gane dabar zaren da haka ake cewa ko? na kasa gane yadda al'amarin a'a ba wai baka gane ba ne Allah ne bai kaddara ba ka gane ka gane yadda ake kuma kayin amma al'amarin daga wajen Allah yake to kullum abin da ake so mumini shi ya yadda da shi kenan dabararsa ba ta sa amma ana son al'akhdhu bil asbab kar kawai mutum ya shantake ya ce ai tiran gini ran zane ai Allah zai masa kaza a'a ana so ka bi hanyoyin da shari'a ta zayyana na neman abu to amma kuma idan ka samu karfe banka ma in baka samu ba kada ka karaya shine Allah madaukaki yake cewa falam taqtuluhum ba fa ku ne kuka yake su ba hakikatan walakin Allah qatalahum amma Allah madaukaki shine yake su wa bi nasrihi iyyakum taimakon da ya muku ne har kuka samu nasara a kansu sai aka juya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ma ramaita id ramaita kuma kai ma baka yi harbi ba ya Muhammad a ayunal qaumi idanun mutane wannan shine dai maganar da tafi inganta akan ya sauka ne dangane da yakin badar akwai wanda suka ce jifan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mashi ne ga wani kafiri yawm uhudin to amma wannan sura ai ta sauka ne bayan an yi yakin badar don haka shi yasa wanda suka ce wannan akan watsa kasar da annabi yayi ne shine malamai suka ce wannan mutum shi yafi inganta wa ma ramaita kuma baka jifa ba idh ramaita lokacin da kai jifa bil hasa da tsakuwa ma'ana da ƙasa fi wujuhil kafirina a fusaken kafirai yawma badrin a ranar da aka yakin badar kamata kaddama annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidai ƙasa damki ɗaya sai ya watsa da ya watsa idan kowane kafiri a cikin rundunar na sai da Allah ya watsa mar ƙasar tafin mutum ɗaya za ta wadaci ta shiga idan mutane kusan dubu kuma kowa ta ya samu nasa kason to kaga yi ne na Allah subhanahu wata'ala ƙasa ta shiga idan mutum kan kuma da murtsuka ido zaka ji ko ku da fuskanta abokin yakin da ke gabanka kaga kana kokarin murtsuka ido shi kuma ya samu advantage لأن كفا من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر domin tafi guda ɗaya na yashi ai ba zai cika idanun runduna ba runduna ko mai yawa da watsawar da ɗan adam zai sai Allah ce walakin nan na harama amma Allah maɗaukaki shi ne ya harbi kaga shi ya saka idan har za ka yi harbi ko da a wajen yaƙi ne karka ka ce da gwanancewarka sai a yi da sunan Allah in misil za ku harba in ma wani rocket za ku harba in ma komai sai ku ce bismillah sai ku harba kaga mutanen Hamas Allah ya ƙara taimakon su akan arannan Yahudawa da suna fuskantar su handmade rockets ne homemade rockets su suke yin yan ƙananan rockets ne suke danyi amma kuma jiragen Isra'ila manyan helicopters ɗinsu da suke zuwa bombardment da sauran jirage amma sai su harba kuma sai ya buge shi ɗan ƙaramin hall zai a jiki kuma shi kenan sai kuma ya abin nan lokacin da suke ta wannan government tasu za ga hotonsu za su ɗau hotonsu mutum in zai harba wannan ka ta'ibul qassam din mutum sai ya kabbara ya ce bismillah allahu akbar sai harba kuma sai ka ta hitting target to da haka komai za ka yi kai shi da sunan Allah insha Allahu sai ka ga an sami sai a samu nasara walakin Allah harama Allah ne ya harbin bi isali zalika ilaihim ya sadar da wannan yashin idanunsu fa ala zalika Allah ya aikata haka ne li yaqhara al kafirin domin ya tankwasa kafirai wal yubli al mu'minina minhu bala'an hasana kuma domin Allah madaukaki wato yayi kyauta daga gare shi zuwa ga muminai kyauta wacce take mai kyau wacce ce kyauta mai kyau kuwan nasr wal ganima Allah ya ba su rinjaye kuma yasa suka samu ganima inna Allaha sami'un Allah madaukaki mai ji ne li aqwalihim ga abinda muminai za su faɗa in sun tsarkake niyya suka roki Allah to Allah mai ji ne alimun kuma Allah masani ne bi ahwalihim da yanayin da suke ciki kada ku tsammata duk yanayin da kuke ciki Allah bai sani ba a'a Allah yana sanye da yanayin da ake ciki kuma a koma zuwa gare shi insha Allah Allah din shine zai kawo rangwame bi izinin Allah Allah ta'ala yace zalikum canan ku da ya faru ai albala'u haqqun kyautan nan da Allah ta'ala ya muku tabbatacciya ce wa anna Allah muhinu kaidil kafirin kuma saboda Allah madaukaki zai raunana duk wata dabarar da kafirai suka shirya sun maltafata ilal kuffari sannan sai ya juya zuwa ga kafiran kuma ya tsaro minhum yana musu ba'a ana yi wa kafiran ba'a kasan in an shiga aljanna ma akan yi akan yi ele kaman ele zolaya ko zolaya shine ele ko akan yi zolaya in an shiga aljanna yan aljanna sukan zolayi yan wuta to haka anan wajen yanzu Allah subhanahu wataala sai yayi ba'a wato ga su waɗanda suke ai sun ce kaza sun suna tsammani kaza har sun hakkake a kayi kuma sai abin ya juya kansu to yaya kuke gani abin da da kuka zake a kayin nasa kuna ga ku ne akan gaskiya an ce ba ku ne akan gaskiya yanzu kun ga abin ya tabbata shine abin da ake nufi kamar ba'a da faqala shine Allah ya ce in tastaftihu idan har kun nemi yanke hukunci daga wajen Allah ayyuhal kuffar ya ku kafirai ay tatlubul fatha ay alqada kun nemi Allah subhanahu wata'ala ya yanke hukunci a tsakaninku haithu qala abu jahalin minkum lokacin da ayaran abu sufyan suka tsira sai aka ce to ai sai mu koma wani jagora daga cikin ghatfan da ya zo da jama'arsa sai ce a'a to ai mun zo ne don kare dukiyar tunda dukiyar mu ta tsira mu kan za mu koma mu koma mana abuja na ce ba za mu koma ba ya ce to mu mun tafi shi ne aka samu mutane kusan ɗari uku suka koma wanda suka rage ba su wuce ɗari bakwai ba da wani abu dan da dubu ɗaya ne da ɗan kaɗan yanzu an san kusan ɗari uku sun koma sai zama ɗari bakwai da wani abu ne suka wasu shi ku abu jahal ya ce ba za mu koma ba ya hana kowa komawa har ma yake cewa Allahumma ayyuna kana aqta'u lirwahmi lirwahimi ya Allah ai sun yadda akwai Allah gumakan suna bota musu ne wai su ne masu iso a wajen Allah suka ce ya Allah in ji Abu Jahal ayyuna kana aqta'u lirwahimi duk wanda ya kasance a tsakaninmu da mu da Muhammad wanda shi ya kawo yanke zumunci wa atana bi ma la na'rifu kuma wanda yazo mun da abin da bamu sani ba ai jin suna zargin annabi da wannan ne akan annabi ya yanke zumunci zaka ga uba ya musulunta da bai musulunta ba ko da ya musulunta uba bai musulunta ba ko mata da miji ko dan uwa da dan uwa ko mai gida da yaransa sai ka samu wani ya musulunta wani bai musulunta ba sai kaga kuma an yi baran baran saboda imani ya raba wannan ya ce sai an bar imani sun ce ba za su bari ba to wai shine wai suke cewa annabi ya zo da yanke zumunci alhali annabi shine ya zo da sada zumunci domin zumunci hakikatan yana haduwa ne a karkashin bin Allah domin dukkan zumuncin da aka gina shi ba a bin Allah ba a ranar alkiyama yana zamantowa kiyayya al-akhillau ba'dhum li ba'd ya yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin to shi ne abu jihar yake cewa wannan ya cike haka ne shi ne abu jihar yake cewa allahumma ayyuna kana a ƙaɗa'un lirwahimi wa a tana bi ma lana a rufu fa'ahin hulgadat waya allah ka halaka shi gobe duk wanda a cikinmu shi ne zo da yanke zumunci kuma shi ne ya san wani da abin da ba mu sani ba to wai allah ka halaka shi gobe ai a haliku walhainu shi ne alhalak to shi ne Allah ta'ala ce a yanzu sun nemi Allah ya hukunci ne ko? to sai Allah ce in tastaftihu idan har kun nemi Allah ya hukunci a tsakaninku akan abin da kuka faɗa fakat ja'akumul fatu to hukuncin Allah ya zo ai alqada'u bi halaki man huwa kadhalik Allah ta'ala ya halakar da wanda haka ne siffar tasa wane ne yake da wannan siffa wato aqda'u lirwahimi وجاء بما لا يعرفه الناس ai huwa abu jahal abu jahal din ne wa man kutila ma'ahu da wanda aka kashe tare da shi arna guda 70 wani kaulin da biyu dunan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin amma ba wai annabi ne da sauran mu'minai suka zo da yanke zumunci suka zo kuma da abin da ba a sani ba dan su suka zo da hanifiyatu samha al hanifiyya as samha addinin annabi ibrahim wanda annabi Ismail kakansu ya gadar, kuma a kayi ake har lokacin da aka bauɗe, aka riƙe bautar gumaka wanda ba shi annabi Ibrahim ya zo da shi ya gadar musu ba. To kaga kenan, ashe su ne suke kan abin da ba shi ne yake na gaskiya ba. To sai Allah ta'ala ya kwa karɓi wannan addu'ar tasu ya hukunci a kansu. Allah ya ce, faƙar ja a kumul fatu, to hakika hukuncin ya riga ya zo muku ai alqadawa bi halaki man huwa kadhalik wa huwa abu jahl wa man qutila ma'ahu shine abu jahl da wanda aka kashe tare da shi dunan nabi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin amma ba annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai ba Allah ya ce wa in tantahu amma fa idan kuka hanu anal kufr wal harbi kuka daina kafirci kuka daina yakan mu'minai wa huwa khairul lakum to wannan din shi yafi muku alheri wa in ta'udu amma fa idan kuka koma ya muminai kuka koma kuma kafircin ku likitalin nabi sallallahu alaihi wasallam kuka koma ya kar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce na'ud mu ma fa zamu koma wajen halakar da kafiran shugabannin nasu za a ci za a ci gaba eh ai kamar yadda Allah ya gaya wa banu Isra'il na wa in uttum udina in kuka kuma to mu ma za mu koma in kuka kuma to hukuncin Allah ɗin zai sake faɗowa a kanku, to su ma nan Allah ya tallata musu inda za su imani, kuma su daina yaƙar muminai da fashi ya fi musu alheri. Amma in har suka doge a kan kafirci kuma suka sake dawowa don yaƙar annabi, to Allah ta'ala ce, Na'ud, mu ma za mu koma yi muku irin azabar da aka muku a baya. Walan tugune an kun fi'atukum shay'an walau kathurat. Kuma jama'arku ba za ta iya tare muku kome ba, walau kafarat kuma komin yawanta, domin a nuna kenan yawa ba shi ne yake yin tasiri a janibin Allah ba. Inda yawa yake tasiri a janibin Allah da bai alakar da duniya gaba ɗayanta ya tserar da mutum takwas ba, annabi Nuhu da jama'arsa. amma ka halakar da duniya gaba ɗaya ka tsayar da mutum takwas so kaga kenan imani shi yake tasiri a wajen Allah ko mun karancin masu imani su ne masu kima su ne masu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah ma'al mu'minin kuma Allah ya sake jaddada cewa shi fa Allah ta'ala yana tare da mu'minai zai kuma ci gaba da taimakon su ai Allah madaukaki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi kamar yadda yazo a cikin hadithul qudsi annabi hakaita Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyina masoyina wanda ya jibinci al'amarina yake bin dokata to Allah ya ce ina masa shelar yaki to kaga shi yasa nan Allah ya ce wa in ta'udu na'ud walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathratu anna Allah ma'al mu'minin Allah ka zanta da mu وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين me yawan kafirai zai ƙara musu in har Allah ta'ala ya kasance a janibin muminai yake innal ma'arakata ala hadha an-nahwi lan takuna mutakafi'atan abada lalle kuwa fafatawa da za a yi a irin wannan salo a ce ga muminai ko mun kadan su amma Allah na tare da su ga kafirai kuma sun cika duniya to lalle irin wannan fafatawa lan takuna mukafa'atan abada bata taba zamantowa daidai da daida ba bata zama tsarar juna ba wanda Allah ta'ala ya san tare da shi to ai shine yake da taimako komai raunansa da aka kai mutum ya kokari ya zan tare da Allah la'annal mu'minina ma'ahumullah domin su muminai su ne Allah ke tare da su wal kuffaru laysa ma'ahum illa anfusuhum kafirai ko ba kowa tare da su sai iya kawunan su kawai lokacin da Abu Sufyan yayi bankama a dalilin juyar da akalar yaki da Allah ta'ala ya a yakin Uhud saboda saba wa umarnin annabi da wasu tsirari suka yi sai ya shafi kowa sai kuma ya zamanto nasarar da aka ba su a farko an juya ta dan a jarabe su kuma su koyi darasi kamar yadda Allah ya bayyana a cikin suratu Ali Imran to Abu Sufyan ya zo gindin dutse su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna kan wannan duwatsun sai yake musu bankama yana cewa lanal uzza wala uzza lakum ai mu muna da uzza sun ishtikakin ta ne min al-aziz sunan Allah al-aziz mabuwayi wai lanar uzza ai muna da uzza ita ta bamu buwaya yanzu muka san nasara a kan ku wala uzza lakum ku ku bakku da uzza ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alam tujibu ba za ku bashi ansa ba sai suka ce me zamu ce ya manzon Allah kaga yadda sahabbai suke eh tunda annabi bai ce ba ba za su bude baki su maidawa Abu Sufyan ba har sai da annabi ya ce ba za ku bashi ansa ba anan din ma sai suka ce me zamu ce ya manzon Allah kai Allah ya ƙara wasu akwai daraja su kullum suna son me annabi ya ce musu su yi ne to a nan suke in annabi bai faɗa ba ba za su yi ba shi ne la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum sai aka maida musu da irin abin da suka faɗa Allah shine majibincin mu ku ku bakku da majibinci duk yadda kuka ga abu ya kasance gare mu Allah shine majibincin al'amarin mu kuma yana komai da hikima kuma Allah ya jibince su sai zaman to a ƙarshe shi Abu Sufyan din a matsayinsa na jagoran Qurayshawa shine yazo jikinsa yana bari yana roƙon Annabi kar ka shiga Makka muna roƙon ka Annabi ce sai na shiga lokacin da ake fatahu Makka ya dinga kai kawo hankalinsa a tashi yana roƙon ai sulhu annabi ya ce zai shiga makka abu sufiyan a ƙarshe zo musulunta kuma aka ba shi sharaɗi shine yanzu mai shelan annabi shine kakaki ya je makka yana cewa ga abin da annabi ya aiko ni da shi kaza da kaza da kaza eh man dakhala baitahu fa huwa amin ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ya ce kar kowa ya tsaya a waje in ya shigo amma wanda ya shiga gidansa ba za a shiga a kama shi ya aminta wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ma in baya kusa da gidansa shi ma ya tsira wanda bai samu ko ina bai je cikin farfajiyar ƙaba ya buya anan to shi ma ya aminta amma kar mu ga kowa a wani gu to don Allah yanzu nan Allah bai jibinci lamarin mumine ba Abu Sufyan yana raye sai gashi hakan ya bayyana a gare shi kuma ya dinga godiya ga Allah da ya shirar da shi zuwa ga musulunci to Allah subhanahu wataala shine majibincin mumine wal kuffaru laysa ma'ahum illa anfusuhum kafirai ku basu da kowa sai kawunan su wama ad'afu wama akhsaru janiban yuharibuhu Allah ai babu bangare wanda yake mafi rauni ɓangare mafi asara sama da ɓangaren da Allah ta'ala yake yaƙarsa, a ce Allah yana yaƙar ɓangaren, to ai ba mai asara ba mai rauni kamar sa, wa ma aqwa wa ma arbahu janiban ya tawallahulla, kuma babu ɓangare wanda yake mafi ƙarfi, ɓangare mafi riba, kamar ɓangaren da Allah ta'ala ya jibinci lamarinsu, Allah ka jibinci lamarinmu. Sun maraja an khidaba ilal mu'minin, sai kuma ya juyar da zancen har ilau zuwa ga mu'minai dai, ba da an zakara an Allah fi janibihim bayan da ya ambaci cewa Allah maɗaukaki yana nan tare da su a ɓangarensu, wa man kana Allah fi janibihi ya ji ba alaihi an yi hafiza ala ta'atihi kuwa duk wanda Allah ya zan yana ɓangarensa ashe wajibi ne kuma ya kiyaye ɗa'ar Allah. Allah baya kasancewa janibin bawa sai in bawa ya jibinci Allah. Jibintan Allah shi ke sa bawa ya sake kusatan Allah. Allah ma ya kusaci bawansa. Domin wancan hadithi da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya hakaita Allah ya ce, Man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi, duk wanda ya yi ƙiyayya, ya nuna gaba, ya yi fito na fito da waliyina majibincin al'amarina, na masa shelan yaƙi. To sai Allah ya gaya mana hanyar da za ka zama waliyin Allah. Allah maɗaukaki ya ce, ba abin da bawa zai aikata wanda na fi ƙauna sama da abin da na wajabta masa in ce yayi mutum bai yi tsaye da faralla ba amma ya yi nafila to baka burge Allah ba mutum ya ƙi yin zakka ta shekara amma kowace juma'a zai ba wa mutane fura bai burge Allah ba yayi wanda Allah ya ce mutum ya je ya raba dare yana tahajjud amma kuma yazo shi ya dinga shirga bacci bai sallah asubahi ba rana ta fito bai burge Allah ba abinda Allah ya wajabta wa bawa shi yake so ya so mu kiyayewa in ya kiyaye na wajibi sai kuma Allah ta'ala ya ambaci cewa kamar yadda yazo cikin hadisin annabi haka ita bawa na ba zai kusata gare ni kuma da nafilfili ba wa ma ya takarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai kusata kuma gare ni bayan ya tsara farilla ya dinga nafilfili duk ibada Allah ya sanya mata nafila idan kai aikin haji ka sake komawa ta zama nafila idan kai farilla akwai nawafil din da aka ambata akwai rawatib akwai sauran nafilfili ga sunan da yawa in kai azumi akwai tawadawin nafila in kai zakka akwai nafilarta to haka ba to bawa na ba zai yi farilla ya dage a kai kuma sannan ya dinga yawaita yin nafilfila ba har sai na so shi to kaga ashe kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu su suke sanya bawa ya zamanto waliyin Allah kaga sun fada zimnin abin da aka ambata qul amantu billahi thumma istaqim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu to shine nan aka yi shimfiɗa cewa wa man kana allah fi janibihi duk wanda Allah ya zan yana tare da shi a bangaren sa yana taimakon sa yajibu alaihi an yuhafiza ala da'ati to kenan wajibi ne ba wannan ya tsare biyayya ga Allah subhanahu wata'ala li yaduma fi amnin wa ribhin dan ya dawwama a cikin aminci ya ci gaba da samun riba da ba za ta katse ba sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
نعم yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku sun kai imani ati'u Allah wa rasulahu ku fa'i da'a ga Allah da manzansa wala tawallaw anhu kar ku juya baya ga barin Allah bi mukhalafati amrihi ku rika saba ma umarninsa atiullaha wa rasulahu wannan fa shine iya iyaka kenan ayi da'a ga Allah ayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne asali da Allah madaukaki ya faɗa kuma ko da a ce wani abu ne ake turka-turka a kan matsalolin addini zuwa ga Allah ɗin ake komawa da manzansa yanzu da manzo baya nan sai a koma zuwa ga ƙur'ani a koma zuwa ga hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne za su warkar da al'amar biyayya ga manzon Allah a nan ne sa'ada take farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mai da al'amari zuwa ga Allah da manzansa, in dai har an yi imani da Allah da ranar lahira. فليعذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم kaga wanda suke saba ma umarnin annabi su kaga nasu su bauɗe to Allah ya musu kashe ni kada wata azaba mai radadi ta same su ko wata fitina tun anan duniya ma kafin kiyama din to don haka bin Allah da bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne kawai, tarattu fikum amrayin, lan ta ma in ta masaktu bihima, kitab Allah wa sunnati, iyanan aka tsaya. E, littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama su kaɗai ne Allah ya sa aka gadar ma al'umma, annabi sallallahu Alaihi ya gadar ma al'umma, wanda in aka yi riko da su, to ba za a bauɗe ba. ati'ullaha wa rasulahu ku yi da'a ga Allah da kuma manzansa kaga nan an yi adafi da'ar Allah sai aka ce ati'ullaha wa rasulahu ku yi da'a ga Allah da kuma manzansa wato nan da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'atun ne li da'ati Allah saboda ba sa rabuwa ba wanda zai raba da'ar Allah da da'ar annabi a ce abin da yake Qur'ani za a yi riko da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi watsi da su ai ƙarya ake abin da Allah ya faɗa ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda fa ya da'a ga annabi hakika yayi wa Allah da'a ma dama saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah da Allah ya aiko dan a wanzar da hukuncin Allah to kaga ashe shi yake da wannan authority kuma bayan da za a yi a ce Qur'ani ya sauka Allah ya saukar mawaye to ta ina aka san Qur'anin ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakin sa yadda ya faɗi Qur'anin ga sahabbansa suka haddace suka kiyaye suka rubuta har ya zo zuwa wajen mu to haka sauran bayanan ma suka zo ashi hadisi shine alwahyu sani domin Allah madaukaki ne ba da authority akan a faɗa shi ma wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad utitul qur'ana wa mithluhu ma'a an bani alqur'ani da kuma tare da shi kwatankwacin sa tare da shi shine hadisai na bayani ya zaka san qur'ani qur'anin ne Allah ya ce annabi bayanin qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to kaga wannan ashe akwai abin mamaki wanda zaka ga suna rutuwa wai akayin araba qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam eh wai rudduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kenan wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yurduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika alladhina la'anahumullah kaga yahudawa suka fara irin wannan iya shege Allah ya saukar da aya akan su to duk wanda ya tashabbuhi da su shi ma ya zama su atiullah wa rasulahu ku da'a ga Allah da manzansa wala tawallau anhu kar ku juya baya ga barin dokar Allah wa antum tasma'una alhali kuma kuna jin alqur'ani da ake karantar da kuwal mawa'iza da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wa'azi wa tafhamuna ma'anaha kuma kuma na fahimtar ma'anarta wala takunu kallazina qalu sami'na kada ku kasance kaman waɗannan da suka ce mun ji wa hum la yasma'una alhali kuma ba sa ji munafikai kenan sama'a tadabburun wa ti'azim ba za su ji jin da za su yi lura da abin da aka faɗa kuma su wa'aztu ba wa humul munafiquna sune munafikai awil mushrikuna ko kuma sauran mushrikai allazina hum waɗanda su kaddawabi kaman dabbobi suke asumul bukmul majanin kurame bebaye wanda ba su da hankali don haka Allah ya ce inna sharwar dawabi inda Allah ku sani mafi sharwar masu tafiya a ban ƙasa su ne a dawabi ai ma dabba alawaji al'arfi shi ne dabba mafi sharwar masu tafiya a ban ƙasa inda Allah a wajen Allah asummu suna wanda suke kurame an sama ilhaki yadda ba za su ji gaskiya su yadda da ita ba albukumu bebaye anin nutuki bihi ba sa iya furuci da gaskiya ko sun santa alladhina la yaqiluna kuma wadanda ba sa hankalta da ayoyin da aka faɗa ba sa hankalta da shari'ar Allah ma'ana ba ta shiga zuciyarsu ta yi musu tasiri walau alima Allah fihim khaira inda Allah ya san akwai wani alheri fa tare da su salahan za su kyautata bisama'il haqqi idan sun ji gaskiyar nan da Allah ya san akwai alheri tare da su la asma'ahum da ya jiyar da su ayoyin nasa da shari'ar tasa sama'a tafahumin ji wanda za su fahimta to amma da yake Allah ya san babu alheri tare da su shi ya saka bai jiyar da su ba sai kunnan su ya zan a toshe su ne wanda Allah ta'ala bangaren su ma ya ce walaqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فالله تعالى نيتي ولو علم الله فيهم خيرا دا الله ياسن أكوي الهيري تارى دسو لا أسمعهم دا يجيد دسو جي دراسي نفهمتا كما سيدا ولو أسمعهم أما تندباب الهيري تارى دسو كودا الله يجيد دسو فرضا أكدري وقد علم أن لا خير فيهم الحالي أن لا يسمى باب الهير لتعرض سوء تقول سنجل تولوا دالا سجوية بياني وهم مؤرضون الحالي كما سنة ما سبجري وأن قبوله بلا سكر بكسكيابا wani wallahi duk yadda ka buɗe Qur'ani ka karanta ka kawo masa dalili a cikin nassi ga hadisi ga abinda annabi ya faɗa ga kaza wallahi wani ba zai yadda saboda ba haka zuciyarsa ta so karɓa ba to kaga irin wannan ana tsora kada ya fada cikin irin waɗannan da Allah ya ambata as-summul bukumul ladina la yaqilun muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu shauraran alqur'ani su fahimce shi kuma su yi aiki da shi Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ka ji kan magabatan mu wanda suka ragaya mu ubangiji Allah ta'ala ka gafarta musu kuma idan lokacin ya zo Allah ka kyautata mana ƙarshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum